الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساتي سادوة أولا مسلاتي من البركة أيو goma sha hudu ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da 24 kuma ga watan march watan uku miladiya 2024 a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke haduwa don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dare don wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ubangiji ya samu a cikin wadanda zai yanta a wannan wata Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ubangiji Allah ya yafe mana laifin da duk muka yi kamar kullum kuma muna roƙon Allah ubangije gafarta mahaifanmu waɗanda suka rasu a cikin su Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke da rai ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya ubangiji Allah ya dawo musu da lafiyar su ya inganta musu lafiyar su waɗanda suke da rai da lafiya cikinsu kuma Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya ƙara musu arziki ya gafarta musu zunubansu sannan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bunta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu akwai muna da bako shi nan mun yi bako daga wannan ko to madam muna barka da zuwa insha Allah daga da'awar da ko Allah wangiji ya saka da alkhairi amin ya kawo mana ziyara daga guri mai nisa ubangiji Allah ya saka musu alkhairi sannan zuwan mu kursin kuma ranar alhamis ne insha Allah karfe 10 ko na safi ha da ba ai ba za je kursin ba ne karfe goma da safe insha Allah so kamar dai da muka saba sai mu hada a can karfe goma sai mu hada a can kursin nan ai duka dai mun san da muke haduwa ba makera ba mai hada makera da kursin amma ke a can hanyar kursin a nan sai mu hada insha Allah sai mu karasa sannan kuma daga baya za mu faɗi waɗanda za mu je wa za mu kai wa ziyara cikin dattijanmu insha Allah amma dai lalle tabbas akwai babban malaminmu a malam haruna hashim wanda kun san bayi da lafiya da haka muna addu'a ko da yaushe Allah ubangiji ya bashi lafiya amma dai da haka zamu je mu gaishe shi sannan kuma a mu kare masa addu'a wannan lokacin Allah ta'ala ya bashi lafiya ubangiji Allah ya inganta lafiyarsa sannan za mu ƙara samun wani mutum ɗaya insha Allah wanda za a sanar shi ma sai mu je mu gaishe su in Allah ya ta muna karatu cikin suratul fusilat kuma yau za mu tashi aya ta 44 haka nake tsammani 44 walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد
na'am Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan arabi ajamiyan da mun sa shi ya zama abin karatu ba ajami laqalu to da mushrikai da waɗanda suka ƙaryata suke ƙaryata shi da sun ce laula fussilat ayatu me ya hana a rarrabe ayoyinsa ajamiyun wa arabi a littafi da ta ce littafi ba ajami kuma annabi ba larabe? kul Allah ta'ala ya ce ka ce da su huwa lillazi na amanu hudan wa shifa shi wannan alkur'ani ga waɗanda suka yi imani da shi shirya ne wa shifa'un kuma waraka ne wallazi na layi uminuna amma waɗanda ba su yi imani da shi ba fi azanihim maqrun akwai nauyi a cikin kunnuwansu wa huwa alaihim ama kuma wato shi kamar makanta ce a kansu shi alkurani ula'ika yunadawna min makanin ba'id to waɗannan ana kiransu daga wuri mai nisan gaske sun zama kamar waɗanda ake kiransu daga wuri mai nisan gaske to anan kamar yadda idan ba ku manta ba jiya mun tattauna cewa wasu daga cikin malamai sun ce khabar na muftadin da Allah ta'ala ya faɗa cikin ayar da ta gabata innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum to wannan muftada ne ko kuma kace ismu inna ne to akwai buƙatar khabaru inna to khabaru inna din wasu cikin malamai suka ce shine wannan ayar da zamu karanta yau ko wanda malai karanta mana ayar shine khabar din to shi ne zai kara bayani wasu kuma sun yi shiru ba su alakanta da ayar da wata aya ba amma dai wannan ayar tana magana akan qur'ani tana magana akan alqur'ani mai girma kuma babu shakka innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahum kamar ita ce aya ta farko da ta fara magana akan alqur'anin a jerin maganganun da muka to muna karantawa don haka kun ga kenan lalle wannan ayar da za mu tashi a kanta dole za ta zama tana da alaka da waccan ayar da ta gabata a jiya Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu qur'anan arabiyyan a ajamiyyan kuma da mun sa shi ya zama abin karatu ajamiyyan ba ajami in an ce ajami shine dukkanin yaren da ba larabci ba a gurin larabawa wannan wannan yaren sunansa ajami saboda babu yare a sararin duniya wanda ya kai larabci wato fasaha da fito da abubuwa sosai yadda ya kamata babu a alkura wato shi larabci shi ne yake da isassun kalmomin da yake iya faɗar duk abin da yake so ya faɗa wannan shi ne dalilin da ya sa larabawa suka tabbatar da cewa yarensu shi ne kaɗai kawai yare duk wani yare wanda ba larabci ba to lalle wannan yaren ba a jaman yare ne wato cakwani ne kenan wannan yare mun gane ko yawa don duk abin da ba ka tsammani a cikin larabci akwai shi suna da isassun kalmomi suna da wadatattun kalmomi kuma komi ka sani yana da sunansa da yake bance shi a larabci sai dai watakila wahala da kuma gudun attanatto shi ne ka rika zuwa da kalmomi masu wahalar da mutane za su gane shi yasa kawai ake haƙura amma ba don babu kalmomin ba to da aka suna ɗaukan yarensu da larabci cewa shi ne kawai shi ne kuma haka ne don shi ne wanda kake iya iya la'irabinsu akwai mafuradi akwai musanna a cikinsa akwai jam'i kuma shi kansa jam'in ma kala-kala akwai jinsi jam'i akwai jam'in muzakkar salim akwai jam'in mu'annas salim akwai jam'u kaza jumu da yawa akwai jam'ul qilla akwai jam'ul kisra duk suna nan jumu da yawa kuma suna sai kaga idan da za a yi maka magana akan jinjiri wanda yake cikin ciki mu sai mu ce jariri kawai mun matsa mu ce dan tayi shine a cikin ciki amma za ga larabci yana da sunayensu daban-daban daban-daban daban-daban har ya fito har ya girma har ya zama tsoho har ya tashi daga aiki har ya mutu ma duk akwai duk stage ɗin da ya kai akwai sunan da larabci zai bashi mun gane amma mu kuwa daga ɗan jariri sai yaro sai saurayi sai dattijo sai tsoho sai mutuwa shike nan kawai amma su suna da janin mun gane suna da tsifin suna da sabi sannan suna da gulam mun gane har ya zo ya zama waladu har ya zo ya zama shabun mun fahimta haka za ka yi ta tafiya har zuwa lokacin da zai kai ya girma har ya tsufa har ya zama dattijo kowane stage na rayuwa za ka samu akwai sunan da larabawa suke amfani da shi wajen bashi to wanda ya sa suka tabbatar suka ɗauka cewa yarensu shi ne yaren da ya fi kowane bayani kuma haka ne don shi ne yare na ƙarshe da Allah ta'ala ya zaɓa ya tuɓe saukar da alƙurani da shi babu wani littafin da yake da fasahar da alƙurani take da shi don haka Allah ta'ala ya zaɓi yaren larabci saboda cikarsa da dukkanin kalmomin da ake da bukata malamai suka ce ko tarjama ce za a yi wasu ma daga cikin malamai suka ce ba ma yadda a yi tarjamar alkurani ba saboda yarenka kalmomin da za ka yi amfani da su ba za su wadatar ba wajen fito da ma'anar alkur'ani din kamar yadda larabci zai zo da shi sai dai a ce tarjamar ma'anonin alkur'ani haka ake cewa tarjamar ma'anonin alkur'ani sai dai ka tarjama ma'anonin amma ba wai ka zo da shi daidai da dai ba ba zai yi ba wannan kawai larabci ne yake da irin wannan aiki ne to Allah ubangiji ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan inda mun saka shi abin karatu wanda yake ba ajami laqalu to da kafirai waɗanda suka kare tashi da sun ce laula fussilat ayatu me ya hana laula anan gurin tana nufin halla fussilat ayatu me ya hana a rarrabe ayoyinsa a bayyane su sosai yadda kowa zai iya ganewa to a nan akwai lau da Allah ta'ala ya bude wa lau ko sannan kuma a gaba akwai laula fahimta ko yau wato su ne wasu harfa da ake da suke da wani sunaye a nan gurin Allah Ubangiji ya kawo laula din saboda tahzir wani lokaci takan zuwa don sharaɗi amma dai in an zo li'irabi akan kirawo su irin waɗannan harfan a ce wani harafin harfu imtina'in ne limtina'in wani harafin kuma harfu wujudin ne liwujudin ita kuma kamar laula akan ce da ita harfin tina'in ne liwujudin mun gani yanzu kun ga kamar lamma kamar idan ka ce lamma ja a zaidun akramtuhu da zaidu ya zo zan karrama shi kun ga me ya hana ka karrama shi don bai zo ba mun fahimta? to akwai kuma inda za ka ce ba don zaidu ba da na yi kaza na yi kaza mun gane? ba don zaidu ba da na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza kun ga zaidu samuwar zaidu ita ce ta hana ka aikata wancan abu kaza din da kaza dole yana kunshi a cikin a cikin waɗannan da laula da lamma da laudin ita kanta to amma a nan gurin malamai duka na larabci sun taba na tafsiri sun tafi akan cewa wato ta zo ne saboda at-tahzir haka ma'anarta shine halla me ya hana waɗanda suka kafarta alkurani za su ce me ya hana Allah ta'ala ya fussila ayatu a lallabe ayoyinsa a bayyane su a zo da wani yare waɗanda wanda in an karanta mana za mu iya magani wannan shi ne abin da masu karanta alkurani za su faɗa da a ce littafin da aka zo da aka aika annabi sallama da shi gurinsu ba balaraban littafi ba to da uzurin da ya su bayar kenan ce wai me yasa to me yasa ma ba ba saukar da da alkur'anin da yare wanda yake rarrababbe ba wanda zai iya fito da komai dalla-dalla da zamu iya gani a ajabiyyun wa arabi shi ma wannan wato istifhami ne kamar da sai su rika tambaya suna cewa a ce littafi ba ajaman littafi kuma a bawa balaraban annabi mun gane a ce littafi ba ajami sannan kuma a bawa balaraban annabi balarabe ya zo da littafi ba ajami ai kaga kamar akwai matsala mun gane wannan abinda mushrikai za su faɗa kenan da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ba da yaren larabci ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake balarabe to amma sai Allah ubangiji ya toshe bakin su sai ya saukar da alkur'anin da larabci inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan muka sanya shi alkur'ani abin karatu kuma balaraban abin karatu sannan waɗanda aka turawa gurinsu kuma shi annabin balarabe ne sannan su ma da aka aike shi gurinsu su ma larabawa ne kaga wannan hanyar an toshe wannan gurin amma da Allah ta'ala bai haka ba to da kaji kalubale irin makamantan irin wannan da sai ta cewa ai littafin ma bai da fasaha ai littafin ma bai fito da komai ba ai littafin ya zo da wani yare wanda ba ma ganewa mun fahimci wannan a nan abin da za mu fahimta shi ne ashe dole ne a idan ka kafa wa mutum hujja sai ya fahimta sannan hujja take zama hujja tabbatacce a kansa mun gane? yanzu idan da wanda ya fi kowa iya zance a cana ya fi kowa fasaha a cana a ta kawo shi nan ya mana zance na fasaha ba abin da zan ya fahimta ko sai dai ya gama tattako da abinsa ya tashi amma dai ba abin da zan fahimta in kaga wanda ya fahimta a cikin misali wanda yake cin yake jin cananci to kaga akwai akwai kenan idan aka ce shine annabin da aka turo kuma da wani yare da ba a ji kaga abin bai zama yadda ake da bukata ba ke to amma sai zama na annabi sallallahu balarabe ne sannan alqur'anin ma balarabe ne sannan wanda aka tura shi gurin su kuma larabawa ne ashe kenan ya nuna cewa duk wanda zaka kafawa hujja dole ne ka tabbatar da cewa ya fahimci hujjar baka kama shi da laifi sai ka tabbatar ya fahimta idan ya fahimta ya kiyayi to shi kenan yanzu ka ka gama bashi ka gama dora masa hujja amma idan bai fahimta ba to har yanzu baka da uzurin da zaka ce ai ka ka gama da shi ko hujja ta haukansa shi yasa Allah ta'ala ya sha faɗa cewa baya tura wani manzo cikin manzanni face da bilisani qaumihi li yubayyana lahum sai da yaran waɗannan mutanen dan ya samu damar da zai musu bayani mun gane dole da yaran su za a tura musu manzo wanda zai musu bayani ya sa aka samu ko'ina a kowane yare kuma za ka samu Allah ta'ala ya samar da malamai waɗanda sun iya larabcin kuma sun fahimci alƙur'anin sannan kuma suna bayani daidai gwargwado ga mutane da yaren da suke ji domin hujjar ta kai gare su mun gane wannan? amma baka fahimtar da mutum ba ba za ka ce ka ɗora masa hujja ba akwai hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam da yake cewa ya rantse da Allah babu wani wanda zai ji ni la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun ba wani ba yahude ko krista da zai ji ni wato ya samu labarin cewa na bayyana sannan ya ki imani da abin da nazo da shi face ya zama daga cikin yan wuta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin yasma'u bi ya nuna a kenan idan ka ji shiriya to aikinka ne ka bincika ka fahimci me ake cewa ka tabbatar da abin daidai ne ko ba daidai ba ne da aka ba uziri ba ne ka ji ana faɗar gaskiya amma ka guje mata sannan ka ce ai ba kama ka tsaya ka ji ba saboda haka ba zai zama hujja a kanka ba don fahimci wannan? a'a tunda Allah ta'ala ya gaya wa yahudawa da kiristoci cewa zai turo annabin ƙarshe kuma annabin nan ya zo kuma sannan duniya ta ɗauki magana a kansa kowa ya ji labarin cewa ya bayyana to wajibinsu ne su zo su saurari wannan annaba ko su saurari abin da yake cewa su bincika su bincika su tabbatar da gaskiyarsa sannan su yi imani da shi amma ya suka koma daga baya suka ce su ba su yadda ba kawai tun kafin ya zama ba su yadda da shi ba to kaga wannan ba uzuri ba ne amma dai a ba ka kama mutum da hujja har sai in ka masa bayani ya fahimta idan bai fahimta ba to hujja wata zama dole a kansa ba bai zama wajibi a kansa ba mun gane ko shi yasa a matsalar kafirtawa ta kafir din nan take da wahala kwarai da gaske dan wani bai ma fahimci me kake cewa mutum sai ka masa bayani shi fahimtar da aka aka dora shi akai dangane da kai ko irinka irinka wato tafi karfin yadda duka ke tsammani tafi karfin ka zo ka karanta masa aya ka fassara masa haka kawai shikenan kuma ya fahimce ka zai wahala ta a kana da bukatar ƙarin wasu wasa'il din waɗanda za su ƙara fahimtar da shi turu mu'amalarka da sauransu wanda zai gane ya fahimce ka ya fahimci addinin sannan ya fahimci saƙon da Allah ta'ala ya turo manzo Allah ta sallama da shi an gane shi yasa da yawa turawan da suke yammacin duniya ai yadda aka ba su musulunci a a a birkice don haka idan da za su shigo cikin musulmai ko su yi mu'amala da musulmai sai kaga suna mamakin ba su taba tsammanin cewa haka musulunci yake wani mun gane wannan saboda yadda ake ba su musuluncin a birkice ake ba su yadda ake ba su manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kake fahimtar musulmatul kazzab kaga yanzu ba ta inda zaka gamsu da musulmatul kaza ko inan ne ne la'antacce ne ba mutumin kirki bane ba to a haka ake bayyana musu ba ake sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga irin da awar da su datta Khalid Yasin hafizahullah suke yi shine mutum ma ya je ya je Google ma ya rubuta Muhammad kawai yayi sacin Muhammad kawai ya game google za ta ba shi dangane da muhammad kadai wannan shine kokarin ma da suke yi saboda yadda ake ba su musulunci da maki alayhi salatu wasalam ana ba su ne da wata sifa wadda take mummunar sifa da aka karanta aya kadai da fassara ta ba zai gare da su mun fahimci wannan to har a cikin gida kuma akwai waɗanda abin da ake gaya musu dangane da sunnar maki alayhi salatu wasalam da izala da sauransu abu ne mummunan gaske kai ne ba za ka sani ba wallahi lazim yanzu akwai wani yaro da zai same da yake gaya mun wani ya ce masa ai wani shehi ya je ya samu sheik jafar mahmud adam allah ta'ala ya gafarta masa wai ya kure shi kata-kata har har shi sheik jafar mahmud adam ya yadda cewa ba akan gaskiya yake ba wai an yi wannan ne ana saura kwana biyu sheik jafar ya bar duniya movement challenge to kaga idan an haka aka dora su kaga ai akwai bukatar akwai aiki ja kafin a fahimtar da su mun gane lokacin da sunan nan ta bayyana me ba a faɗa ba akan halin sunna ta kai ma suka mutu jakai ake mai da su inda zaka je ka bude kabarin su zaka ga an mai da su jakai a ce in sun yi sallah biyan su ake a ce in sun yi sallah suna harba kafa a ce in sun yi wani ƴaƴan izala suna zuwa su kai nono su ce ga nonon kinan mun baki su ba mahaifiyarsu kaga duk haka aka hannun mutane sakat su fahimci ma sunnan sai a hankali da da mu'amala da sauransu da sauransu da sauransu sannan kuma mutane suka zo suke fahimtar ashe da abin ma ba haka bane mun gane sannan kuma mutane suka bambado cikin sunnar ta ko ina yanzu kowa ma so yake shi ai sai shi ahlus sunna to haka ba a iya hujja ba ta zama hujja akan bawa dole sai in ya fahimci me ake nufi in bai fahimta ba to har yanzu hujja ba ta kansa shi yasa kafirta al'umma ba wai abu bane da ake yin sa da atifa ba abu bane da ake yin sa da emotions a sai ka dora masa wato wani lokaci ka karka kafirta mutane shi yafi ma sauki sama da ka kafirta su saboda idan ka cewa ne ya zama kafiri amma fa idan annabi sai Allah ta'ala ya tabbatar da wani kafiri ne fa kafirin ne fa magana wannan in Allah ta'ala ya ce mai sifa kaza mai sifa kaza kafiri ne to haka mu ma muke kafiri ne tabbas amma babu tajassur ba za ka duka kukkutsa ba kawai don ka cewa ne ya zama kafiri saboda akwai eh, sharuɗin da ake cikawa kafin wane ya zama kafiri suna da wahalar gaske kuma rikicin da za ka ɓallo in ka kafirta shi gwara maka mashi a cikin musulunci mun gane ko saboda yanzu kana cewa ba za a masa sallah ba ba za a kai shi makabartar musulmai ba kuma jininsa da mutuncinsa da komai nasu sun halitta kaga wannan kuma ai ba karamin aiki ne mun gane to dole sai ka bi mutum a hankali walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi inda za mu sanya alkur'anin nan ya zama ba a jaman littafi to da waɗanda suka kafarta da shi sun ce me zai hana a sanya wannan littafin ya zama bayyanannen littafi lallababbe wanda kowa yake iya karantawa ya gane ajabi yun arabi ya za a samu littafi ba ajami kuma a samu annabi wanda yake balarabi shi yasa anan akwai qira'a a wajen guda uku a ajamiyun wa arabi akwai wanda yake zuwa da istifhami a ajamiyun wato alhamza din guda biyu da kuma nan gurin ajamiyun wa arabi akwai kuma ajamiyun wa arabi wannan duk ra'ad ne kuma sun tabbata mun fahimta a daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a baya mun tattauna dangane da qira'at din nan ba bukatar sai mun sake maimaitawa a nan gurin wato dai za su yi tambaya su ce a yaya littafi zai zama ba ajame kuma annabi ya zama ya zama balarabi qul sai Allah ta'ala ya ce kace da su huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ai shi wannan alqur'anin lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani hudan shiriya ne wa shifa'un kuma sannan waraka ne shi alqur'ani ga waɗanda suka yi imani da shi shiriya ne sannan kuma waraka ne ga waɗanda suka yi imani da shi wani haka alkurani in dai kana neman shirya to a cikin alkurani za ka same ta idan ka tafi neman shirya a wani guri ba cikin alkurani ba to sunan kabatacce kawai a maniftagal huda min gairihi a zallahulla duk wanda ya nemi shirya ba a cikin alkurani ba a gurin wani ba alkurani ba to lalle-lalle ya bata kawai batacce ne sunansa batacce in dai shirya kake nema to cikin alkurani za ka neme ta man fahimci wannan? Allah Ubangiji ya faɗa kamar yadda ba a hudaya wala ya zullu wala ya shiƙa kamar a'arza an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma har zuwa ƙarshen inda Allah ta'ala ya bayyana komai zan aiko muku da shirya in ji Allah ta'ala kowace al'umma za mu aiko mata da abinda in ta ba za ta shi to musa Allah ubangiji ya aiko mana da alkur'ani to ya ce duk wanda ya bi wannan alkur'anin a matsayin shirya to ba zai bata ba sannan ba zai taɓe ba amma wa man a'radu an zikiri wanda dai ya bijire wa ambatona shine alkur'ani to fa inna lahu ma'ishatan danka zai zama yana da rayuwa mai kuncin gaske a duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama kuma mu tayar da shi makaho har zai rika tambaya ya ubangiji dan me ka tayar da ni makaho bayan ku ina gani da idanuna Allah ya ce da shi kazalika tatka ayatuna wa nasitaha wa kazalika al-yawma tusa laka in shirya kace nema karka neme ta a gurin kowa ka neme ta a cikin alqur'ani sai kuma ka nemi a sanin ma'anonin alqur'anin nan daga gurin wanda yafi kowa sanin alqur'ani shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda shi aka saukarwa alkurani din shi ne almufassirul awwal shi ne yake fassara komai don an tambaye na Aisha ma dangane da halayyarsa ta ce kana khuluquhul qur'an wato shi a aikace aikata alkurani duk abin da alkurani ya ambata to annabi sallallahu alaihi ya aikata shi aikace kaga idan ka je ka dauko wasu jerin wasu kace waɗannan sune iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kace sune zaka baka shari'a to ina alkurani ka ka samu matsala ka bata yanzu imami ne karshe fa daga cikin imaman yan shi'a fa shekararsa da haihuwa bari ga muku shekararsa shekara 1178 da haihuwarsa fa eh eh a gurin sa yana rayaye shekara 1100 da saba'in da takwas haihuwa ƙur'anin da za a yi amfani da shi wajen shirya da mutane yana gurinsa ya tafi da shi sai ya zo sai ran da ya ga dama ya fito sannan ne za a samu alƙur'anin da ya amfani da shi to in ka ce kuma a haka za ka nemi shari'a shari'a a nan gurin ai kaga ka ɓata kenan mun fahimta ko ka ce kai kawai wani shehi za ka kama abinda ya ce kai kawai shi ne shari'a ka ka ɓata kanka lokaci ka ɓata kanka lokaci ga alƙur'anin a gabanka ka je ka nemi saninsa duk wata shirya da kake nema ka nema a ciki shikenan ka nemi hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam ka ƙara samun bayani abinda baka gane ba akwai sahabban nan sun rayu da wannan alƙur'ani sun rayu da shi sun aikata shi kuma sun fantsama a duniya sun karantar da alƙur'ani nan sun yi komai me kake jira kaga zaka je ka bata kanka lokaci sannan wa shifa wannan alƙur'anin waraka ne waraka ce limafis sudur a wani guri Allah ta'ala ya ce waraka ne ga abin da ke cikin zukata hakanan kuma waraka ne alkur'ani hatta ga ciwukan da suke damun gangan jiki ba wai sai zuciya ba har ciwon da yake damun gangan jiki idan aka yi amfani da alkur'ani ana iya warkewa kissar sahabban nan da suka sauka a wani kauye suka nemi a ba su gurin zama inda za su sauka aka hana su ta kuma bayan gari suka yi sansani cikin dare ko kunama ko maciji ta harbi mai garin aka nemi magani sama da ƙasa aka rasa aka ce to a taho gurin waɗancan bakin watakila ko suna da magani aka zo gurinsu sahabin annabi sallallahu ya ce eh muna da magani amma ba za mu yi ba tunda ba ba mu gurin zama ba sai dai in za a ba mu awaki da tumaki adadin kaza tunda mai gari ne ba talaka bane aka ce za a baya saboda haka ya karanta masa fatiha ya tofa masa kuma take karin ya fadi to sai suka bar waɗannan dabobi da aka ba su ba su yi amfani da su ba suka ce sai sun je sun tambaye maki alai salatu wassalam saboda ba sa yin abinsu sai sun tambaye maki alai salatu wassalam kuma ko da ta kama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wani abu inda ba su gamsu da shi ba suna zuwa sai sun gaya annabi sallallahu alaihi wasallam kai sabba annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun yi abu ko sun gamsu da shi in suka koma sai sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ƙara samun tabbaci mun gane ka dubi hadisin taimama din nan da Umar dan Khattab da wanda daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike suka samu janaba ko ba ruwa shi ɗaya ya yi birgima ɗaya kuma ya yi sallarsa a haka da suka dawo suka gaya annabi sai sallama maki alayhi salatu wassalam ya ce ai ya ishe ka kai kaza kai kaza ya koya musu taimama a aikace mun gane to da aka basu ci ba suka zo suka gaya annabi sai sallama ga shi abin da ya faru ga shi abin da ya faru amma mun ce sai an ba mu kaza za mu yi masa tawaida ba muka karanta fatiha muka tofa kuma Allah ta'ala ya sa karin ya fadi annabi sallallahu ya ce wa ya sanar da kai annaha ruqa ya kai ka samu ilimin ma cewa ashe fatiha ma ruqiya ce annabi sallallahu ya ce in kun tashi rabawa ni ma ku raba da ni wato ba ma kiyar salatu wassalam yana san naman bane sai dai yana so ya ƙara tabbatar musu da cewa abin da suke daidai ne mun fahimta yana so ya ƙara tabbatar musu da cewa abin da suka yi ɗin daidai ne kuma a alƙur'anin yana warkarwar tabbas mun fahimta to a nan akwai ta baba shi musulmi ne alƙur'ani yake yi wa waraka ko kuma har wanda ba musulmi ba don wasu suna ganin cewa wannan sarkin da da kunama ta cije shi ko maciji ya harbe shi kamar ba musulmi ba ne ba amma malamai suka tabbatar da cewa musulmi ne mun fahimci wannan amma kuma tana iya yiwa ma a yi amfani da alkur'ani wajen warkar da wanda ba musulmi ba kuma wani lokaci warkar da shi din ma zai fi tasiri kwarai da gaske don tana iya sawa ma ya musulunta mun gane wannan to waraka ne da haka ake yin a ruka da shi ko ana yin rukuya da shi ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sahabban maki alayhi salatu wasalam duk sun koyar da ruka din don haka hanyar da ake bi din nan wadda ita ce aka sani ita biya ya fi kamata sai dai kawai yan gyare-gyare da ya kamata su ayo masu yin rukiya din wanda ba za a rasa ba malamai dai suna ta ta faɗa a mafi yawan lokuta mutum ya yi rukiya din nan sai aljani ya bayyana ya ta tambayar sa akwai matsala saboda sai ya zo ya haɗa ka fitina da wani abu mun gane ko ya ce wance ce ta yawa wance sihiri saboda ba ba ba ba alkhairi bane a ganin wannan tone tone sai ka je ka tono wani abu kawai ka yi rukuya Allah ta'ala ya bashi lafiya mun gane a kamar shekul usaimin ya ce akwai wata irin rukiya ma da ake yi a can wajejen su ala sa kar a fara ta anan wai idan ya ya kama kan wanda zai rukiya din sai ce rufe ya rufe idanunsa sai karatun da zai karatu sai ce ya bude sai ce da shi me ka gani ai na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza kuma wane wane shine ya sihirin na a wuri kaza da wuri kaza kaga wannan ai fitina ce fitina ce shi yasa malamai suka ce waɗannan ayoyin na ruka kawai a takaita da su sai dai idan akwai wata aya da an jarraba an tabbatar da cewa tana yin wani magani to sai amfani da ita mun fahimta kamar misali idan sihiri ne bayan an karanta fatiha sai a biyo da birabbin falaki da birabbin nasi don da ita ne Allah ta'ala ya sa aka yi wa annabta salama ruka kuma ya samu lafiya a idan wani abu ne kuma daban ka akwai ayatu sihir din na wanda ake ta karantawa sai amfani da su da su ganyen magariya da sauransu wanda dai magabata suka suka tabbatar wannan duk ana yi alqur'ani yana magani yana warkar da cututtuka na zuciya yana kuma warkar da cututtuka na gangan jiki ya riga danganta da yaddar da kaiwa alkur'ani da kuma yadda rayuwarka da zuciyarka take ta'allake da shi alkur'ani ne amma tunda Allah ubangiji ya tabbatar da cewa waraka ne to babu shakka alkur'ani waraka ne qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minun amma wadanda basu imani ba fi adanihim waqrun a cikin kunnuwansu akwai waqar waqar shine nauyi as-suqul nauyi Allah ma yake cewa wal hamilatu wikra ko yana magana gajimare waɗanda suke ɗaukan ruwa mai nauyin gaske su ne alhamilatu wikra to akwai nauyi a cikin zuci a cikin kunnansu wa huwa alaihim ama kuma shi alqur'ani dangane da su wato ba wannan ne makanta ne makanta ne to wani yana iya tambaya ya za a yi abu ɗaya ya zama hudan wa shifa sannan kuma a lokaci guda ya zama waƙarun wa'ama zai zama shirya sannan ya zama waraka kuma a lokaci guda ya zama nauyi a kunnuwan wasu har ma ya zama makanta ga wasu ɗin malamai suna cewa wannan ba abin mamaki ba ne domin ko abincin da muke ci yau da gobe wani zai ci ya samu lafiya wani kuma in ya ci sai ya samu cuta mun gane za akwai nau'in abincin da idan wani ya ci sai samu matsala amma kuma abinci ne mutane suna ci kuma suna rayuwa amma shi idan ya kuskure ya ci to sai samu lafiya sai samu matsala yanzu wani da ya ci nama to shi kenan ya samu matsala kaga ya samu matsala yana cin nama to shi kenan ya samu matsala akwai wanda ya ci dabino shi kenan ya samu matsala ko malam nan da ya sha zuma shi kenan sai ciwon ciki ka kuma wani in ya sha zuma sai ta masa maganin coci so da abu ɗaya ne abu ɗaya na iya zama mai amfani ga wani kuma ya zama mai cutarwa ga wani to haka nan alkurani ma wanda ya imani da shi sai ya zama masa shari'a kuma sannan ya zama masa waraka amma wanda ya kafurce to sai ya zama masa nauyi a cikin kunnensa sannan ya zama masa makanta dangane da shi to a nan Allah ta'ala yana zuwa da sura ta abin da yake ma'aqul amma da sura na abin da yake mahsus wato idan ka kalli wanda ya kafirta za ka ga ai ba wani nauyi ba ne a cikin kunnansa a zahiri ba ka ganin wani abu da ya toshe kunnansa ko tana iya yiwa ma ya fi ka ji haka nan idan ka kalli wanda ya kafircewa alkur'anin nan sai ga yana gani da idanunsa don yana zuwa yana zawa yana kaiwa yana komowa babu wani abin da ya nuna cewa shi makaho amma Allah ta'ala ya yi amfani da wannan sigar don a fito maka da hakikanin abin ko da yana ji tun da dai jinsa bai samu bai samu karbuwa ba bai samu bai bashi dama ya karba abin da Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba to ma'anawiyin kamar ma baya ji kamar wani abu ya toshe kunnensa baya ji mun gane wannan sannan ko da yana gani da idanu kuru-kuru tunda dai har ya kasa gane gaskiya to ai ma'anawiyin kawai makaho ne baya ganin komai tunda ba zai iya gane abin da zai hana shi shiga wuta ba ya sa shi shiga aljanna to kaga ai duk girman idansa ya zama makaho ne kawai yanzu makahon da baya gani amma kuma ya fahimci Allah ta'ala ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da su yake aiki da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan ya fi shi gani mun fahimta to ulaika Allah ta'ala ya ce irin waɗannan masu irin waɗannan sifa waɗanda ba sa imani da Allah ta'ala da abinda Allah ubangiji ya saukar wa wa wa annabi sallallahu alaihi wasallama yunadawna min makanin baqi kamar sun zama kamar waɗanda ake kiransu ne daga wani guri mai nisan gaske zama kamar waɗanda ake kiransa daga guri mai nisan gaske in aka ce ana kiran mutum daga guri mai nisa akwai abubuwa guda biyu na farko kaga ko an ta kiransa ba zai ji ba mun fahimta kuma tana iya yiwa shi in ya ji kiran ma ba zai amsa ba saboda yana jin in ya amsa ma ba za a ji ba mun gane to da haka Allah ta'ala ya siffata su duk wanda bai imani da alkurani ba ya zama kamar wanda yayi nisa ne in kai ta kiransa ma ba zai ji ba kuma ko ya ji ma ba zai amsawa ba Allah ta'ala ya kiyashe mu ibnu kasir rahimahullah yace bayan Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da fasaharsa da balagarsa da kuma yadda yazo da hukunce hukunce da da fasaha da rarrabe komai a cikin lafuzzansa da ma'anoninsa amma duk da haka akwai waɗanda ba su imani da alqur'anin ba cikin mushrikai to shine Allah ubangiji yake tsokaci da waɗanda suka kafirce wa shi alqur'anin da kuma suka yi inadi da ta'annuti dangane da shi alqur'anin shine Allah ubangiji ya gaya mana wannan aya cewa laula a walau anzalnahu ala ba'd al-a'jamin ko ala ba'd al-a'jamiyyin ai da a ce wannan alqur'anin mun saukar da shi ne a wani sashi na ajamawa fa qara'ahu alaihim aka zo aka karanta shi a kansu ma kanu bihi mu'minin to da ba za su yi imani ba inda a ce littafin da aka saukar ɗin ba ajame ne kuma a tura wani annabi ya je musu ya karanta musu shi da ajamanci kamar yanzu a zo a mana tafsiri da cananci ko da yarabanci kaga ba za mu gane ba ga wallahi ina tsammanin ko da mun ganci aka zo aka ce tafsiri a nan gurin waɗanda za su gane yan kaɗan ne yan kaɗan ne saboda duk mun gancin na suna ne kawai ba wai na na an iya ba ne ko da barbarci duk ba za a iya ba mun fahimta to wadanta za ka yi nisa ma ka ce an ji an ɗauko ɗan cana an ce zuwa tafsiri ai shi zai gaba abin sai tashi kawai tafi to da sai su ce a makanu bihi umin ba su imani ba to haka nan idan da Allah ta'ala ya saukar da wannan littafin da luga wadda take ba ajamiya to da waɗanda aka saukar da littafin zuwa gare su cikin larabawa ƙurayshawa laqalu ala wajhi ta'annuti wal inat su ma da ta fuskar ta'annuti da inadi da girman kai su ma da sun ce laula fustilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi wato da su ma sun faɗi wannan kamar yadda waɗancan suka faɗa ibn kasir ya kawo duka riwayoyin waɗannan qira'at din guda uku da muka ambata abinda nake yawan faɗa shine idan ka zama kai itikanin waɗannan riwayat din to babu laifi wani lokaci ka karanta su wani lokaci kuma ka karanta wata amma sai zama na a karan kanka mun gane idan ka fito cikin amma ka karanta wata riwaya to wani zai ga kamar ba qur'ani ka karanta ba mun gane amma a cikin ɗaliban ilimi waɗanda suke koyan wannan ko kuma al'umma suna da wayewar kan cewa akwai waɗannan qira'at din to babu laifi amma idan ka je ka samu wasu waɗanda su ba su san wata qira'a ba sai kwaya ɗaya to karka kuskure ma ka nuna musu cewa akwai wata kira'a mun gane saboda za a yi rigima da kai na farko kenan na biyu kuma kimar alkur'anin za ta rika faduwa daga zuciyar wasu mun fahimta domin idan sayyid na umar an katsab da wani daga cikin sahabbai za su samu sabani a tsakaninsu don gane da ikhtilaf na riwaya ta kira'a din nan to kaga mu mu ne min babil aula mu samu wannan matsala ai da mun san kisa sayyid na umar ko da ya bi wani yana sallah ya je yana karanta alkurani ba kamar yadda shi ya san shi ba ya ce kamar ma ya daina sallar amma da ya daure ya ba kansa haƙuri ya jira aka gama sallar ana gama sallah kuma ya ci kwalarsa ya kai shi haƙurin annabi sallar ya ce ai yana karanta alkurani ba daidai ba annabi ya ce kai ɗin karanta ya karanta ya ce haka ne kai ma karanta shi ma ya karanta ya ce kai ma haka ne an saukar da wani alkuranin ne ala saba'ata a harufin harufa bakwai amma muka ce malamai sun ce waɗannan harufan bakwai babu su yanzu mun gane babu su ba ka da bukatar ma ka je kana ta bincika su tun lokacin da aka za a compiling alkur'ani a lokacin aka tsayar da kur'ani akan harafi kwaya daya shine na qurayshawa shikenan magana ta wuce kuma aka dora kowa akan wannan haraf shikenan magana ta riga ta wuce wadancan aharuf din dama a wancan lokacin da suke da matukar muhimmanci amma a yanzu da an yi standardizing shikenan magana ta riga ta wuce na'am ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب كما للي حقيقة تبس من بيو موسى عليه السلام الكتاب للتافي فاختلف فيه سيسكي ساباني أشكال لتاب ولولا كلمة سبقت من ربك إن بند وتكلمة da ta gabata daga wajen ubangijinka la qudya bainahum da an gama da su da an yi hukunci a tsakanin su wa innahum la fi shakkin kuma lalle su suna cikin shakka minhu murib kuma dangane da shi suna suna cikin kokonto dangane da shi littafin da aka saukar zuwa gare su lafazin walakat mun sha tattaunawa cewa taukidi ne ko mai karfin gaske akwai rantsuwa akwai lam ko sannan akwai kat malaman balaga suna cewa shi taukidi mutane dangane da magana da zaka gaya musu suna kashiya suna kasuwa kashi uku akwai wanda shi bai da ilimi amma kuma abin da zaka faɗa masa kawai ya yadda baya inkari baya taraddudi to wannan baka da bukatar sai ka zo da rantsuwa ko ka zo da wata wani wani harafi na tauhidi kawai jira yake ka gaya masa kana gaya masa kawai zai gamsu wannan baya bukatar rantsuwa ko tauhidi ko laqad ko ko tabbas ko hakika duk wannan baya bukatar su abin da yake bukata kawai ka gaya masa kana gaya masa kawai zai gamsu na biyu shine wanda shi a cikin taraddudi yake amma ba inkari yake ba mun gane yana taraddudi wani zai zo ga maka magana kai baka dauke shi makareci ba ka tabbatar abin nan gaskiya ya faɗa ma amma kana ta kaiwa kana komowa dan gane da maganar nan to wannan yana da buƙatar taukidi dan kadan wanda ba mai wanda zai kawar masa da wannan taraddudin tunda dai ba inkarin maganar da kake yake ba to akwai kuma wanda yake inkari kawai yake bai ma yadda ba kwata-kwata bai yadda da kai ba to kaga wannan kana da bukatar ka zo masa da taukidat masu nauyin gaske don ya san cewa maganan nan da gaske ne shi yasa ga Allah ta'ala a wurare yake bude wasu ayoyi da wasu surorin ma da rantsuwa saboda waɗanda za a karanta su a kansa da yawan su ma inkari suke yi amma jin wannan rantsuwar zai sa su fara tunanin cewa a to ya kamata a tsaya a fahimci wannan abu mun gane to wani lokacin ma idan yanzu kamar thumma innakum ba'da zalika lamayitun ko thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun thumma innakum ba'da zalika innakum kun ga wannan inna ai taukid ne ba'da zalika la ita ma wannan kun ga taukid ne mayitun tare da cewa ba wanda yake inkarin mutuwa malamai suka ce a wancan lokacin ma dai dama ba wanda yake inkarin mutuwa a yanzu ne ake da waɗanda suke inkarin mutuwa su ma ba su fi 0.00 ba ko 1 ko wani a makamaci wani ɗan kaɗan ne waɗanda ba su yadda da mutuwa ba to tun da kowa bai yadda da mutuwa ba kowa ya san ana mutuwa to don mai Allah ta'ala zai dole irin wannan tauki daɗin mun gane? to malamai suka ce eh saboda in ka ga mutane suna yin rayuwa suna saba wa Allah ta'ala suna kangarewa shari'a sai ka ga kamar lisanul hal din sai yana nuna ba su ma yadda da alkiyamar ba to akwai bukatar kai musu rantsuwa domin su daina sharholiya su dawo cikin hankalinsu su sani cewa wata rana fa za su mutu kuma idan suka mutu din nan mutuwan nan tabbas ce in sun manta ma su tuna don tabbas in sun mutu a kowace rana kuma da Allah ta'ala zai tayar da su sannan ya yi hukunci a na hisabi a tsakaninsu to wannan shi yasa Allah ta'ala yakan bude wasu ayoyin da irin waɗannan taukidat din walaqad atayna Musa alkitab lalle mun ba Musa alkitab ita atayna wato mun ba annabi Musa alayhi salatu wassalam littafi wato suna suna cewa bayarwa ce wadda take shar'i da kadari in aka ce shar'i kaga annabi sallallahu alaihi annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya masa wahayi haka ne an bashi shari'a an masa wahayi sannan kadaran kuma annabi Musa ya zama annabi kowa ya san annabi Musa annabi waqi'an ya tabbata annabi kaga kadaran kenan wa kaunan wa shar'an to annabi Musa alayhi salatu wassalam shine afdal annabawan banu Isra'il gaba ɗayan su duka ya fi su falala duka annaban banu isra'il annabi musa alaihissalatu wassalam ya fi su falala kuma a cikin ulul azmi minar rasul yana da martaba ta uku shine mai martaba ta uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim alaihissalatu wassalam sai kuma annabi musa kuma ranar alkiyama ya fi kowa banda annabi sallallahu alaihi yawan mabiya da hadisin da ake karantawa annabi sallama zai ga sawadun azim zai ga tarin mutane da yawa in yi tambaya sai a ce masa wannan mutane nan musa ne bayan ku a baya ya ga wani annabin ma babu ko mutum daya ya zo ya yi ta wa'azi ba wanda ya dade shi wani da mutum biyu wani da mutum goma wani da ɗari wani da kaza amma sai ya ga mutane annabin musa da yawan mutane ya ce har sai da ya burin da ma a ce wannan mutanen sani sallallahu alaihi wasallam to kun ga yana da yawan mabiya bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yafi kowa cikin annabawa yawan mabiya tare da cewa yana da fushin gaske yana da fushi da haka an kaga ustaz mai fushi wannan ba ba matsala bane mun gane ko akwai annabi mai fushi saboda haka shi yake bi a hankali kuma kuke bi a hankali sai a zauna lafiya to sa'an nan kuma a an tura shi gurin mutane masu taurin kai an taurin kai girman kai da inadi da da jayayya sosai su ne banu isra'il a gabansu annabi musa ya yi addu'a aka kwace su daga wajen fir'auna a gabansu ba ana gama kwatarsu sai suka gawa suna bautar gunki sai suka dawo suna cewa annabi musa ita allana ilahan kama lahum aliha yanzu yanzu nan fa Allah ya kwace su amma sai koma suna cewa mu ma ka samu na wani abin bauta kamar yadda wannan suke da abin bauta kaga wannan ai ba ba wanda yake su wasu irin mutane ne shi yasa ma Allah ta'ala ya zaba nan Musa yasa ya zama yana da fushi sosai ya tura shi wurin saboda irin waɗannan ba da fushin ba ba za su ba za su hause ti ba in ka ce hakuri za ka yi ta yi to kawai kan garewa za su yi sannan bayan ya tafi je gane da Allah ta'ala kuma suka tattara a kayan kwalliyarsu suka yi gunki kuma suka zo suke gaya wa kansu cewa wannan shi ne ubangijin annaba musa ɗin fanasiya shi ma nan musa ya manta ya tafi dawa ya tafi gurin wani haka fa suke haka suke to duk da haka amma dai ya fi kowa yawan mabiya bayan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam annabi musa alaihi salatu wassalam to ataina Musa alkitab mun ba annabi Musa littafi shi ma dai kamar littafin da muka tattauna jiya kawai bambancin shine Allah ubangiji da kansa ya rubuta wa annabi Musa littafi wa katabna lahu fil alwah min kulli shay mun rubuta masa komai a cikin alluna shi rubuta masa an rubuta Allah ya rubuta ya bashi littafi kuma duk abin da suke da bukata haka Allah ta'ala ya rubuta ya basu faktulifa fihi sai amma sai suka yi sabani a cikin wannan mun gane to wannan Allah ta'ala ya gaya ma'aiki alayhi salatu wassalamu ne dan hakan ya zama tasliya ya zama lallashi da kwantar da hankali ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yadda kaga ana karyata kadan nan ana maka kaza ana maka kaza ana maka kaza to an wa annabi Musa alayhi salatu wassalamu mun bashi littafi mun rubuta mun bashi mun aika shi amma sai da aka yi iktilafi aka yi sabani a ciki wai suka ce sun yi imani wai suka ce ba su yi imani ba kuma aka samu muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wasu ma suka zama yadda suka zama walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum innahum lafi shakkin minhu murib abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana malai mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونسيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
jazakumullahu